DW taɓa kalashi.
To yanzu haka dai maroƙa da masu sana'ar san kira daga arewacin Najeriya sun fada cikin wani sabon kalubalen rayuwa sakamakon yadda masu gabatarwa wajen tararraki da sauran manyan biki wato MC tare da masu sanya kaɗe-kaɗen kayayyakin sautin kiɗa na zamani wato DJ ke amfani da wasu na'urorin zamani wajen kai sakonni masu nisan gaske da ke sanya samun alheri lamarin da ya sanya maroƙa da hukumar raya al'adun gargajiya tashi tsaye domin dai kare martabar wannan al'adar daga barazanar bacewa.
wannan dj din da mc din ba al'adunmu ba ne al'adun wasu ne wasu kasashe muke ɗaukowa muna majin muna ganin kamar cewa su ne mafita duk da akwai zamani amma cewa ya kamata a tsaya a al'adarmu tabbas ya kawo na kasu a sana'o'inmu maimakon mu muna yi da murya su kuma suna kawo sifiku manyan sifiku da ya ce hello za ka ji duk anguwa duk gari kowa ya san ga abin da ake to ai su maroƙan da maroƙan idan an samu maroƙa da suka iya bakin su suka iya zuga mutane ai mai roƙo ai zuga shi ne ka faɗi wani abu na tarihin iyayen mutum ko kuma tattalin shi na arziki na abin arziki dan wane jikan wane gidanku ne ake hadin alkur'ani ake kaza kaza kaza ka gaji kaza kaza kaza ka wasa shi sai ka kuɗi ya samu Shirin taɓa kalashi na wannan makon wanda ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna zai jagoranci gabatarwa.
Ga taɓa ka lashe ‘yan uwa muna kira sai fa mu garzayo. Ga taɓa ka lashe ‘yan uwa muna kira sai fa mu garzayo. Ni da farkon fari za na fara kira sai fa mu garzayo. Shiri na biɗa ni sai ku zo ina kira sai fa mu garzayo. Ga taɓa ka lashe ‘yan uwa muna kira sai fa mu garzayo. Ga taɓa ka cikin wasan a nan kan yi wa kanawa wasa izan musu kirari sai in ce na rawai iyalin da ba na da ba kwance ku ba bacci ba na wutsi wutsi mai dan sawu na daga kun riga kare hu da kafa ganyen magarya ba ku makunsa gishiri na fatsa makunsa ba da mari tsakiyar kasuwa da ka ji fa yau an mari mutum ba za ka gane wanda aka mara ba tun da ya yanke aljihu Malam Abdulkadir Sankiran unguwar Nasarawa Kaduna kenan ke wasa wani gogansa yayin wani babban taron kanawa a nan Kaduna inda yake bakinawa da cewa duk da zuwar zamani wannan harka ta sankira za ta ci gaba da samun karbuwa cikin kasar Hausa domin kare al'adun gargajiya daga barazanar shigowar zamani.
ana washi ba wurin daura aure ko suna ko taron siyasa in ka ga gwanin ka sai ka wasa shi gwanin mu kuma mu mai san mana shine gwanin mu to in dai zaka san mana to insha Allah kuwa mu kuma ba za ka ka kasa mu ba wurin bayyana ka ko a ina ne ba takarda a hannuna ba wani alƙalami kawai dai haka Allah ya yi abun sira ne in Allah ya baka daidai gulgwado sai kai ta wani tafi ta wani ta wani tafi ta wani eh wani ko ta, ta da shi aka yi a gaban jama'a aka ce ya bayani ba zai iya ba kwarai haka abun yake wani kuma in ka ga so mata ta tafawa sai ka ce profesa ne ai hanyar jirgi daban ta mota daban ai shi dj shi mata yake wasawa shi yana tare da mata amma ni tsakani da allah zai wuya ka ganni a cikin dj wai ina sha'anin roƙo ni ba na shiga cikin sha'anin mata sai dai in na bi zan wuce akwai na kirki mutanen arziki dj din wa'anda za su ce kai ko ba san kira naira goma ya sha ruwa a a dai sha'ani hidima ta roƙo wannan alhamdulillahi tana kare mana mutuncin mu mu ma muna kare mutuncin al'umma tunda muna ganin kowa da girma da al'adunmu al'ada ce wadda ta ɗauko ta samo asali a cikin al'adar mukan yi ma abokan wasan mu wasa ai inda suke yi ba nan muke yi ba shi DJ yana yi ne a keɓe yana yi wa mata suna rawa mu kuma sai wurin ɗaura aure ko suna ko ana naɗin sarauta ko mun kai ziyara in kaga ka haɗu da DJ kai kai kai kanka wurin shi Babu shakka dai maroƙan gargajiya da ake yawan ganin su a wuraren manyan biki da naɗin suna da sauran wuraren tararraki na ganin cewa irin kayayyakin sauti da masu gabatarwa a wuraren taro ke yin amfani da su shine da ke sanya al'umma gayyatar waɗannan MC da sauran DJ masu gabatarwa. Ba wai hikima ko bero fasiha bace suka fi su a cewar dai Alhaji Abubakar Waziri dan ƙwairan Kaduna.
Eh, tabbas ya kawo na kasu a sana'o'inmu maimakon mu muna yi da murya su kuma suna kawo sifiku manyan sifiku da ya ce hello za ka ji duk anguwa duk gari kowa ya san ga abin da ake yi wal kwarai suna kamun na kasu domin yanzu in ba ka karɓi sunan ka ba a wannan sana'an ana ana kiranka kana ansawa yadda za ka yi ka ci ka sha ma sai ya gagare ka abu ɗaya ne za mu yi muna kira ga gwamnatin ƙasa cewa akwai hukumomi wanda haƙin wannan abun ya rataya a wuyansu kamar hukuma a gwamnatance wadda ke kula da al'adunmu na gargajiya tunda mu muna al'adu ne na gargajiya kiɗan mu muna haɗawa ne da hannunmu ba zuwa muke shago mu saya ba mu muke haɗa abun mu sassaƙa mu sa fata akuya ko fatan rago mu ɗinka mu buga ya ƙara mu haɗa da waƙa kaga ko sai culture to kaga akwai hukuma ta musamman a ƙasar nan wadda in za ta tara mu ta taimake mu a fito da wasu hanyoyi yadda za a taimake mu ma mu haɓaka sana'ar mu insha Allah komai zai balance Wani bincike ya yi nuni yadda kwararowar wasu al'adun ƙasashen ƙetare zuwa Najeriya ke yin tasiri akan matasan ƙasar, lamarin da ke sanya su watsi da nasu al'adun gargajiyar. DJ Mustapha Kaduna shine dai shugaban ƙungiyar matasa masana'ar kayayyakin sauti da sauran kaɗe-kaɗen zamani da ke bayyana yadda harkan suke bunƙasa a irin wannan lokacin, musamman ma dai wajen taron mata ko wajen yaye ɗalibai a jami'o'in ƙasar.
zamani ne ya zo to dole a haƙuri da zamani sai dai su ma in za su bi zamanin dan saboda ni na believe za su iya upgrade ba sound system bane sannan kuma ba message bane akwai wanda za su tura mishi sakon su wanda ma zai je more important da mu namu din duk da zamani ne yanzu saboda akwai abin da su sun riga sun dade da sanin shi mu ko yanzu muka shigo shi gaskiyan magana shine zamani ya zo kuma ba ana kokarin a kulle su bane su ne suke kokarin su kulle kansu maganan gaskiya kenan kuma akwai abu ɗaya da nake so in fahimtar da mutane yanzu shi yanzu kaman MC din kaman su da suke magana a gagade kuma roƙan ake magana a yanzu mostly zaka samu irin masu nan haifi din nan DJ yana sa musu wani kiɗa kiɗan tana tafiya da abin da suke faɗa wanda ko kaga a gargajiyance ba haka bane kaga ko dole ba za ka haɗa da wancan ya- nan yayi wannan yayi gabas wancan yayi arewa da kuma wannan yana tafiya ne dan wani ma in ka je yana haifin ma da kiɗa ziga ne amma ta bayan fage za a iya kira shi shi ma roƙo tun daga za ka ziga mutum ne ka ce shi ne kwal shi ne waye shi ne menene kuma yana tafiya da kiɗa ko ya shirya ko bai shirya ba sai dai in ba ba aljihun shi amma in dai akwai aljihun sai ya shiro to haka man na shiga fannin maroƙa kenan ka kama shi maroƙi yana ganin zai ce waye waye da baki kawai ke magana can ko sakon guda biyu yake zuwa gashi wannan na zuga shi ga kiɗa na tafiya gashi kuma inda yake zuwa is loud yana amfani da speaker masu kyau zamani ya riga ya zo inda zaka dan karamin sako kawai kana dan zaune ba sai ka daga murya ba kamar yanda su kaga su daga murya suke sai ga wani mar- maroƙin zaka ga muryar shi ma yana kusan dashewa saboda sai ya daga murya yayi ihu yayi ihu yanzu kuma wannan a cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa abun uku a cikin daya to kai ko ba za ka haɗa abu abu kuma wanda za ce ɗaya ba ne ga kuma uku cikin ɗaya don yanzu ma akwai kiɗi kiɗi kiɗi ne kawai dai mutum yana bin kiɗin yana haifin shi kuma wannan abin yana ziga mutum yana ziga wancan ne ko yana ɗaga wannan ko a wajen amarya ne zaka gaji an sa kiɗan zai ce a cire kar ka sa waka kiɗi ne zaka sa amarya da ango suna shigowa za ga yana fasa angon yana fasa amaryan yana ce ma waye sai ga gaba ɗaya waje ma duk ya rikice ana ihu wanda kaga ko ba za ka haɗa da wanda zai dinga ihu shi kaɗai ba yana ganin ana damun shi ne Ganin irin rawar da maroƙa da sankira ke taka wajen bunƙasa al'adar Hausa ya sanya ma'aikatar raya al'adun gargajiya ta jihar Kaduna jaddada matsayin waɗannan ayyukan da suke gudanarwa. A cewar dai Malam Yahuza Garba Ilo, mataimakin daraktan raya al'adun gargajiya ta jihar Kaduna.
Eto uh, ba za su saf- shafe musu sana'arsu ba. Wani al'ada ce da aka gaje ta tun kaka da kakanni. Ma'ana tun kafin zuwan bakin al'ummu an zo kasar Hausa an tadda mu da waɗannan sana'o'i namu. Waɗannan sana'o'in ba ƙira ba, ba roƙo ba, ba fawa ba, ba wanzanci ba, ba noma ba, makamantansu duka ba za su mutu ba. Sai dai al'umma su mutu su basu. Dalili kuwa saboda duk yanda zamani ya kai zamani akwai masu kara kyawawan al'adunsu to idan ka ɗauko dj ka ɗauko mc to kaga su waɗannan gaba ɗaya ma ba san kira bane maruƙa ne sai dai ta sun zo da maruƙa a za- mun sun zo da roƙo a zamanance kuma waɗanda suke ma 'yan zamani ne har yanzu kuma akwai waɗanda suke ganin waɗannan mutanen akwai kalamomi da shi da suke amfani da su wanda ba su dace da su ba yanzu ka je mc ka kai shi fada To, ko ko ka ɗauki DJ ka kai shi fada bayan uh, sarki yana da mawakansa? To, irin waɗannan ma in ka- ba abin dariya ba ne in ka lura, za- to, ka je ka je ka je ka ce MC ya je fada, me zai je ma sarki, na ruwan shi ma da shi, ko ko bai ma san shi bai ma san maganin shi ma, kuma yana da maroƙan shi yana da mawakan shi, wanda al'ada ta yarda da su kuma ana yin sa har gobe har jibi, wanda yanzu misali inda za a naɗa saru- sarki, cewa za ka nemo DJ ba maroƙa za ka ne ba da kuma makaɗa ba, to saboda haka idan ka duba babban matsala ita ce ni abin da na fahimta kayan aro abin banza ne ranar da mai shi ya karba abin shi dole ka koma naka duk wannan abu abu din da dijan da emsin kayan aro ne ba mu san su ba To su ko dai masu wasannin barkwanci da waƙoƙin gambara tare da sauran masu wasannin kwaikwayo irin su Comrade Alkasim Baba wanda aka fi sani da suna Papa Lolon Najeriya. Cewa ne dai akwai buƙatar janyo hankalin maruƙa da sankira wajen ƙirƙiro hanyoyin inganta wannan sana'ar tasu. Muddin dai suna son tafiya da zamani kamar sauran matasa.
shi wannan maganan san kira ya zo da zamani shi yasa MC kaga da sun dauki ragama Farin da zan bada shi ne kan su ringa sawa a ransu wai a'a an tauye su ba tauye su bane aka yi har yanzu bai kure ba e, wanda yake tunanin yana zuwa yana yin da Hausa ba zai iya yi da Turanci ba har yanzu akwai koyo za a iya zuwa a koya
Masu sauraro duka-duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokanan aiki na dake a can birnin Bonn na ƙasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.
Ni da farkon fara.